أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na litinin a yau muna sha shidda ga wata na biyar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 20 in watan 12 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto mana darasi na biyu a cikin littafin al'aqidatu at-tahawiyatu littafin shehu malami al-imam at-tahawi Allah subhanahu wa ta'ala ya rahama gare shi muna cikin gaba ta goma sha biyar wanda malam bai gushe ba yana mana bayani akan mufasani girman Allah subhanahu ta'ala cewa Allah mai girma da buwaya lahu ma'anar rububiyyati la marbuba wala wa ma'anar khaliqa aw wa ma'anar khaliqi la makhluq wannan kuta ita ce gaba wadda muka tsaya a kanta za mu tashi gaba ta goma sha shida mali ce wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya wa kama annahu sannan kuma shi ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda muhyil mauta shi yake rayar da waɗanda suka riga suka mutu ba'da ma ahya bayan ya riga ya rayar da su ya rayar da su idan suka mutu kuma shine zai sake tada su to wannan kuma ya bayyana a cikin ayoyin alkur'ani mai girma da dama wanda Allah mai girma da buwaya yake mana bayanin cewa lalle Allah subhanahu wataala shine yake raya abubuwa bayan mutuwarsu idan muka ɗauki faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun Allah ya ci iya daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da alamomin da suke nuna samuwar Allah mai girma da buwaya cewa Allah mai girma da buwaya shine yake raya ƙasa bayan ta daga ta mutu yanzu dukkan mutumin da zai tahi bayan gari zai ga ƙasa ta ƙeƙashe in aka kwana biyu ɗan ciyawa ma da yake samanta gabaɗe babu shi ta koma zallar rerai a irin haka wasu lokuta kuma sai a wayi gari wannan ƙasar ruwa ya sabka a samanta me zai biyo baya shine sai ka ga tsuro ya hutu a samanta wannan shine raya wanda Allah subhanahu wata'ala yake ma ƙasa sannan kuma wa annahu ubangiji subhanahu wata'ala shi yake fitar da abinda mutane suke ci daga cikin wannan ƙasa to wannan duka yana maka nuni akan cewa annahu muhyil mauta Allah shi yake rayar da waɗanda suka riga suka mutu dan adam a lokacin da ya mutu wa zai rayar da shi Allah subhanahu wata'ala Allah yake cewa game da abin da ya shahi wasu daga cikin butulu daga cikin ɗiyan adam Allah ce wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bi kulli khalqin alim Allah ce wa daraba lana mathalan dan adam yake buga mana misalin wai yanzu an na mutuwa zai tada ni Allah ce wa nasiya khalqahu ya manci asalin halittar shi ya kai ka samu shi babu shi da shi dai ya san an yi wasu kwanakin da wasu shekarun da babu shi to amma kuma yanzu gashi na yana rayuwa kuma har yake bugawa mutane misalin cewa yanzu shi kenan sai a ce kawo mutane in suka mutu suka rididdige suka zama kashi ya za a tayar da su a izamitna wa kunna turaban wa izaman a inna la mab'usuna Allah ce daraba lana masalan wa nasiya khalqa misalin adam yake buga yake cewa man yuhyil izama wa hiya ramim wa zai iya raya kashishuwa a irin wannan halin da suke ciki sun rididdige sun zama babu su Allah ce faɗi musu yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra mai raya ta wanda ya halicci wannan kashin a karon harko shine zai sake raya shi yo an halicce ka babu kai barantana bayan ka lalace a gyara ka me wannan sauki wa huwa bi kulli khalqin alim sannan ubangiji masane dangance da dukkan wata halitta Allah ya faɗi cewa zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai girma da buwaya huwa al-haqq shine gaskiya wa annahu yuhyil mauta kuma Allah shi yake rayar da matattu muna cikin gaba ta 16 ce gaba na 16 cewa Allah shi ke raya matattu ba da ma ahya bayan ya riga ya rayar da su a nan Allah subhanahu wataala ke ta shine gaskiya kuma wa annahu yuhyil mauta kuma shine wanda yake rayar da duk wani wanda ya mutu sannan kuma Allah subhanahu wataala ala kulli shay'in qadir game da dukkan komai Allah mai iko ne Allah ya ƙara faɗan cewa qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi faɗi musu cewa lalle suna musu wai ya za a yi a tayar da su bayan sun riga sun mutu Allah ya ce a abin ai mai sauƙi ne faɗi musu Allah ne zai yi wannan aiki shi zai rayar da su ban zuba suna rayuwa ba zai kashe su in ya kashe su kuma zai sake rayar da su in ya sake rayar da su din nan yajma'uhum ila yawmil qiyamati la rayba fi zai tara su a wata rana ta tashin kiyama wanda babu wani kokonto ko shakka akan haka amma kash walakin na aktharan nasi la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su haka ba suna ga cewa kawai a ci a barza yanzu ai a kare a wuce wajen suna tsammanin rayuwar da garan ta riga ta kare to lalle ubangiji subhanahu wata'ala shi yake rayar da dan adam ai ya zo wa dan adam wasu kwanakin da ba a san shi ba babu shi hal ata ala al insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura to yanzu ka zamanto shay mazkur kuma zaka zamanto shay ghair mazkur sannan kuma bayan shi Allah kuma ya sake rayar da kai to lalle shine abinda maliki ambata mana anan zalika yake cewa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya Allah shi yake rayar da matattu bayan ya riga ya rayar da su kenan shi yake rayar da su suna raye su mutu bayan sun mutu kuma shi ne zai sake rayar da su mali ce istahaqqa hadha lisma Allah mai girma da buwaya ya cancanci wannan suna na cewa shine mai raya matattu qabla ihya'ihim kahin ma ya halittu su halittun kazalika istahaqqa kamar yadda Allah ya cancanci ismal khaliqi cewa shine mahalicci kabla insha'ihim kahin ya kirkiri halittar ɗan adam wanda duka yana maka nuni akan girman Allah subhanahu wata'ala da kasancewar shi mai iko ne akan komi maliki cewa gaba ta goma sha bakwai zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir wannan fa duka zai kasance ne kasancewar ubangiji subhanahu wata'ala ala kulli shay'in akan komi da ka sani qadirun Allah mai iko ne akan komi sannan kuma wa kullu shay'in ilaihi faqirun duk abin da ka sani talaka ne zuwa ga Allah subhanahu wataala kowa yana da bukata a wajen Allah amma Allah bai da bukata zuwa ga kowa oxygen din da muke shaka muke lunwashi har muke jin muna da daman da zamu iya saba ma Allah subhanahu wataala arzikin wane ne arzikin Allah ne babu wata halittar da za ta ce a yau batta bukatan wannan iskan da za ta rika shaƙa ta rayu babu ita ko kuma ce ga wasu yi tawaye ga Allah subhanahu wata'ala ƴan ƙasa kaza ko ƴan gari kaza busu bukatan komin Allah yau ai kukin ma na Allah ne babu wani abun da ba nashi ba subhanahu wata'ala da haka kowa talaka ne zuwa ga Allah mai girma da buwaya wa kullu shay'in ilaihi faqirun yace wa kullu amrin alaihi yasirun dukkan al'amarin da kake gani abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wata'ala gabar cewa kowa talaka ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma mai bukata ne zuwa ga Allah Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin haka a cikin alqurani mai girma ubangiji ya faɗi cewa wa in min shay'in yace illa indana khaza'inuhu wa in min shay'in ba fa wani abin da ka sani Allah ce illa indana face mukin nan muna da khaza'inuhu taskash kama ce misali wani alhaji wani ne yana da yana da mangazan kaza yana da mangazan komi da komi walillahi almathalul a'la Allah ce komi muna da taskanshi yana na a taskance amma kuma wa manu naziluhu illa bi qadarin ma'lum ba ma sabkar da shi sai da wani gurgudan wani abu wanda yake sananne aba wani kaza aba wani kaza aba wacce kaza wannan shine ubangiji subhanahu wataala kuma bai arzuta kowa irin arzikin da ake cewa arziki na kudi ba kowa ya zamanto mai kudi tsaba ba saboda idan aka yi haka babu hikima a cikin rayuwar da za a yi amma sai ka kuni kana aiki ga mutum saboda in ka tashi ya baka jika uku ko jika biyar ko jika goma wani fare kana aiki shi ya amfana kai ka amfana hikmatun balighatun hikima ce wadda ta kai maɓura ta ubangiji subhanahu wata'ala to Allah yana da taskan komi da aka kaga kenan Allah shine mawadaci Allah ya ƙara cewa ya khuluqukum fi buquni ummahatikum la ta'lamuna shay'a ubangiji subhanahu wata'ala shi ya halice ku a cikin cikin mahaifanku a cikin cikin mahaifanku la ta'lamuna shay'a ba kusan komai ba a wani wuri kuma yake cewa ya khuluqukum fi buuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin yace fi zulumatin thalas ubangiji ya halittu kowa a cikin cikin mahaifiyar shi halitta bayan halitta dugon mani dugon jini ya koma tsoka ya kai matakin da za a busa mushi rai a umarce shi da kalmomi guda hudu babu wani daga cikin ɗiyan adam face sai da biyu wannan matakin da haka ubangiji subhanahu wata'ala ke ce zalikumullahu rabbukum lahul mulku wannan wanda ya wannan halitta ya halicce ku a cikin duhai da suke cikin cikin mahaifiyarku wannan shine ubangijinku Allah wanda lahul mulku mulki nashi ne la ilaha illa huwa ba wani abun bauta bisa ga cancanta sai shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'anna tusrafun wai taya ake kawar da kanku game da abin da ya shahi Allah subhanahu wa ta'ala yanzu duka waɗannan abubuwan adam ba zai iya lissahi a kansu ba ya fahimci cewa lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala iya da girman da ya cancanta abauta mushi babu shakka akan haka saboda kowa yana bukatuwa a lokacin da mutum yake cikin cikin mahaifiyar shi waye zai iya ba shi wani gudunmuwa babu kai a lokacin da ka huto ma kake jin ca kai makura ne karshe ne a rayuwa kana ga kawa da to har za ka yi rishin kumya ga dokokin Allah subhanahu wataala mine ne kake da shi me ka mallaka wane ne kai lasta bi shay kai ba komai bane ba ba komai bane ba duk yanda ake jin cewa matsayi gare ka wane ne gare ka ba shugaban kasa ba in shugaban wane ne kai idan cikin ka ya kada dole sai ka keɓanta inda babu duk wani jami'in tsaro kai kaɗai kake son kanka da kanka za ka keɓance za ka yi ganawa kowane ne kai ka duwa fa ubangiji kenan subhanahu wata'ala akwai matakai yadda a cikin rayuwa suke nuna wa ɗan adam ya ajiye hankalin shi shi ba kowa bane ba kaga wannan yana ciki kawai duk matsayinka da diyan da za a rika jiniya ba a taba ka ba a wane ne kawai akwai lokacin da kuma kai kaɗai da zaka keɓance daga kai sai kai kuma baka isa ba duk wadatanka duk mulkinka ka ce a ku tsugunni ba da ku ba wannan tunanin ba a mayin shi ba ce ai ana na ana ta bincike a gano wannan hanyar wallah ba mai zaman lahiyanka aje ai ganawa da wannan mu kowane ne hikimar Allah subhanahu wataala dan a nuna maka cewa kai dan adam yanda Allah ya tsara ka haka ne zaka tayi duk yanda kake jin wuyanka yayi kabri yayi wane ne wallahi ka ajje hankalinka ka bauta wa Allah zalikumullahu wannan shine ubangijinku Allah lahul mulku mulki nashi ne la ilaha illa huwa ba wani abun bauta bisa ga cancanta sai Allah fa anna tusrafun Allah ya ce awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a wai dan adam baya tuna cewa mun halicce shi mun halicce shi min qablu kafin da babu shi amma mun qablu mun halicce shi tun gabani wa lam yaku shay'a alhali ba komai bane shi yanzu a lokacin da babu kai ba komai bane kai ba a san ka ba diyan da kake takama kake ga ba iya rayuwa sai da kai to an yi wani lokacin da babu kai in kasar ce in gidan ne in mulkin garin ne in mamine ne an yi wani lokacin da babu kai in kudin ne in wadatar ne in mamine ne to don mi za ka zo ka dora wa kanka tashi hankali ka rika nuna cewa kai dole kai he da kai alhali an rayu babu kai kuma za a rayu babu kai awala yazkurul insan Allah ce da adam ba zai tuna cewa anna khalaqnahu min qabl mun halicce shi tun gabanin haka walam yaku shay'a bai kasance kowa ba bai kasance komai ba babu shi ba babu labarin shi aka zo aka aka aka halicce shi kuma Allah ya sabbaba maka ya dora ka saman tafarkin da zaka iya kaiwa duk inda kake tsammanin ka kai a cikin rayuwarka yanzu babu dai mataki da ake gani a yanzu a duniyar da lasewa wannan kasashen namu na afirka kamar abin da ya jagoranci ko kuma shugabanci masdar ne daga cikin masadiru alkasab wani gimshike daga cikin gimshikan tsururtar dukiya babu gairi babu dalili ko ya zamanto ta hanyar da ya halatta ko ya zamanto ta hanyar da bai halatta ba to dan adam innan wanda ya kai wannan matsayin waye hayya shi ya shinhuda mushi hanyar da ya kai wannan matsayin Allah saboda in sababi ne na duniya ko kuma wata hanya da ake kama kai ba kama hanyar da zaka zama shugaba ba ba kama ta idan kana takamanci kai karatu ne akwai wanda suka karatu a cikin condition din da ya lillumka naka limkin balimki idan kana tsammanin wanda suka karantar da kai akwai wanda suka karantar da su su ne gwanne ƙwararru amma kuma gaba da Allah sai kalkaɗe sai hudu wani wanda ba a ma tsammani to ɗan adam ya ajiye hankalin shi rika tuna cewa shi ba komai bane ba wannan zai sa ka gane girman Allah subhanahu wata'ala sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi cewa rabbukal ghaniyyu dhur rahma ubangijinka shine mawadaci zurrahma ma'abucin rahama duk wani wanda zai yi kafafa daga hanci da cikin wannan abin na Allah subhanahu wata'ala ne sannan yake cewa in yasha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha idan ga dama zai tahiyar da ku gaba ɗaya kashe kowa kuma wa yastakhlif min ba'dikum ya maye wasu gurbin mutane bayan ku abin da ya ga dama zai yi kamar yadda kuma aka samar da ku daga wata zurriyar mutanen da yanzu babu su a nan da shekara ɗari da suka wuce waye ke rayu nema ne mutum ɗaya ne ko mutum biyu a cikin gari guda a cikin ƙasa da wahala su wuce wani mutum goma kuna makamanci wannan duka sun tahi suwa suka mai gurbin su mu muka mai gurbin su kuma wata ya zabi wasu mai gurbin mu to arziki na Allah subhanahu wata'ala ne ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ku ne talakawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wallahu shi kuma Allah huwal ghaniyul hamid shine mawadaci sannan kuma abun godiya duk wanda ba Allah ba talaka ne sannan bayan shi Allah ya faɗa cikin hadisul qudsi Allah yake cewa ya ku bayina gaba ɗayan ku matalauta ne gaba ɗayan ku ‘yan yunwa ne gaba ɗayanku tsirara kuke sai wanda na tufatar da shi sai wanda na arzuta shi to raka adam ya ajiye hankalin shi to shi ne ana maliki mana ishara akan cewa wa kullu shay'in ilaihi faqirun duk abin da ka sani talaka ne zuwa ga Allah subhanahu wataala yana da buƙatuwa tsananin buƙatuwa zuwa ga Allah a cikin system ɗin tsarin gangan jikinka idan wani abu yanzu ubangiji zai taɓa shi to shi kenan da kai da zaman lahiya kun ƙari kuma wani abin da bai taka raka ba gaba ɗaya sai hudda ka daga cikin hayyacinka yanzu ka duba ɗan ba gaira kawai da ake yi wannan ciwon yatsa ko ciwon wannan gashi na shi kaɗai ne misali a jikin gangan jikinka sauran duka lahiyarsu lau amma ka kasa zaune ka kasa tsaye haɓa mala ka duba cikin cikinka abubuwan da kake zubawa haka kawai yanzu misali wata hanya ko wani wani hanji ya koma wani waje ko wasu abubuwa su rikice sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama ya za ka rayu haɓa in takama kake cewa za ka kana neman abinci mai kyau ne ka ci to in ka cin wa yake sarrafa shi Allah kuma ka ci ma ka ji cewa ka ƙoshi wa yake ba da shi Allah ba abincinka ba ne ba wani kalan kalan abinci na kaza in na ci zan ƙoshi ko kuma a in na ci kammiya kaza in na ci fala ɗaya ko fala biyu ya ishe ni in ci in ƙoshi wallah duka cikin rahamar Allah ce kai mala ko bi mu dawa yanzu Allah ya ga dama an ya hudda wannan ƙoshi a jikinka shi kenan sai ka cika cika cika cika yi gangan kare kuma ka rika jin bala'in yawa kamar za ka mutu ko kuma ishirwa ka kama ruwan nan ka sha ka sha in Allah ya hudda wannan ƙoshin wallahi ya ka sha cikinka ko hoshe ya zai yi kuma ya zama to wannan masdarin wannan sinadarin na ishirwan nan yana nan yana damu ka karasa yadda za ka yi ka kasa zaune ka kasa tsaye to duka ni'ima ce da rahama ta Allah subhanahu wataala hankalin da Allah maka har kake so ka samu kaza mai kyau ka samu wane ne mai kaza aiki kaza kake so so kake ka samu adadin kuɗi kaza in Allah ya sallabe hankalin daga jikinka wa isa mai da maka shi babu ba wanda isa mai da maka shi ba sai ana ana kare hankali wanda zaka rika tunanin ka gina ko ka saya ko kai waye kake lissafin wani riga kaza iya da kyau ko mota kaza tana da kyau ko gida kaza iya da kyau ko mace kaza tana da kyau a hankalin Allah ya hudda ba wanda isa duniya da abin da yake cikin ta gaba ɗaya ba su isa baka wannan hankalin ba mutum ne hika ya hika yanayi mai kyau kamala mai kyau ya hika kyawun gangan ya hika sura ya hika komai amma lokaci ne abu hankalin ne Allah bai bashi ba mutum ne nawa ya hika idanu masu kyawu idan shiga shi nan sai ka ce kai wallahi kamar yana gani masdarin sinadarin ganin ne ubangiji subhanahu wata'ala yayi deactivation shi a jikin shi aka kashe shi bai aiki kuma ayi ayi duk likitar da za ta yi akwai matakin da aka kai in ho kaga an misali a ce bayya gani kuma yanzu yana gani to yana idan ya wani yana ne sabko sai a maka tiyata sai a hudda wannan yana sai ka komo kana gani amma in kwayan idon ya mutu daga nan a haɗa likitocin duniya ba su isa ba su sa idan ka ɗaya gani jin da kake kasunan abubuwa burjik da haka muta ɗan adam talaka ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya ce ya ayyuhan nasu ma ma a ce ba ya ayyuhan lazina amanu ko kana da imanin ko baka da imanin kai talaka ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mai bukata ne kai kuma Allah shine al-ghaniyu mawadaci alhamidu kuma abun godiya to shi ne maliki cewa wa kullu shay'in ilaihi faqir wa kullu amrin alaihi yasir komi ho da kake gani mai sauki ne a wajen Allah subhanahu wataala ba wani abin da za a ce aiwa abu kaza beyuwa a wajen Allah a babu impossible a wajen Allah mustahil baya yi akan haƙin Allah subhanahu wataala ka ce a ni yanzu yanda nake da nake da wadatan nan ko yanda nake da ƙarhin nan ko yanda nake da hankalin nan ko yanda nake da kazan nan wallahi mun kasa da minti ɗaya yayi yawa a bar kama a raye duk abin da kake takama sai komo ya zama to lissahin gaba ɗaya jagule a ɗazu ana lissahin kaza yanzu kuma lissahin ya koma kaza abu ne mai sauƙi a wajen Allah da haka mutum za ka ga ya mallaki kuɗaɗe miliyoyika sai a waye gari bai da kobi kobi a cikin miliyan biye nawa da kai a cikinta ya yi harakoki na miliyika ɗari ruwa amma yanzu ya komo dala 20 bayyana kuma ba hasa ne ma bai ba wani kusa a yana yi kan shi da ƙahon shi kawai haka ubangiji ya ga dama an tsaye da abin arzikin ka riga ya ƙari ko kuma an dakatar da shi a wannan mudda daga period kaza zuwa lokaci kaza lokacin buguwa ne ko bayan da za ka yi wallahi to Allah komi mai sauƙi ne a gare shi babu wani abu ran adam duk yanda yake ji da shi a cikin kifta ido sai amshara shi kenan kawai abu ne mai sauƙi a wajen Allah subhanahu wataala la yahtaju ila shay'in Allah bai buƙatuwa zuwa ga komi bai buƙatuwa zuwa ga kominku sai yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun banda bukata arzikin komai a wajensu da ake cewa ai aikin alheri abi Allah ai kaza ai sallah ai azumi ai karatun qur'ani ai biyayya ga mahaifa ai wane ai waye wanda hoyayi kai shi hoyma man amila salihan fali nafsihi kuma aka cewa man asaa shi ma dai fa alaiha kuma wa ma rabbuka bi zallamin lil abid wanda alheri fali nafsi kan shi yama wa man asa'a wanda ya munana ana cewa ku bi Allah ana ga mutum yana ji kamar an takura mashi an matsa mashi fa alaiha wannan sakamakon aikin da ka aikata mummuna ho akan ka ne zai kare abu kuma Allah ba a zalimi bane ba Allah ba a zalimin bawa bane ba abinda ka aikata na shine zaka samu to shine Allah yake ce malaka cewa anan la yahtaju ila shay'in Allah bai bukatuwa zuwa ga kowa idan ka aji hankalin kawai ka bauta wa Allah subhanahu wataala sai malaki cewa Allah mai girma da buwaya yace laisa kamithlihi shay'un Allah mai girma da buwaya babu wani abin da yake kama da shi sannan kuma a daidai lokacin da wa huwa samiul basir ubangiji subhanahu wataala sami'un yana ji basirun kuma yana gani amma kuma ba wanda yake kama da shi kenan da jin shi da ganin shi musamman da ke musan da ke gani amma manyan da yana ji yana gani saboda shi ba da labari gaba ta goma sha takwas mali yake cewa khalaqal khalqa bi ilmihi ya halicci halittu da ilimin shi bi mana ba sai da ya halicce su bane ba sai ya gane cewa a ashe kaza za su aikata dama ba aikata ba babu wannan a cikin haƙƙin Allah duk abin da zai faru na ubangiji subhanahu wataala ya sani ya sani cewa za a zo a yi wata rana ta ranar litinin a zo a haɗu a waje kaza a karanta littafin tahawiyya wani na zaune a waje kaza wani na zaune a waje kaza wani ya yi zama kala kaza wani ya yi kaza komi mufassal inda Allah komi sanannen abu ne da dai kin shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba wani abin da sai ya faru da tukun za a gane a ashe kaza kaza ne a babu wannan ya halicci halittu da ilimin shi subhanahu wata'ala sannan bayan shi wa qaddara lahum aqdaran kuma Allah mai girma da buwaya ya kadarta wa kowa kadarar shi kowa da kadarar da aka yi shi da ita abinda aka rubuta a cikin kadarar ka kai kowa gudu wallahi ba za ka kauce mishi ba in mai dadi ne haka diyan da kake da makiya wannan abin sai ya tabbatu akan ka in marar daɗi ne haka sai ya tabbata duk yadda kake da masoyin da ba sa so wannan abu ya same ka wallah sai ya tabbata shi yasa idan abubuwa suka zo suka riga suka faru kun ɗauki sababin da kuka ga abin da za ku iya yi to al'amarin Allah ne abin da Allah ya kadarta kuma shine daidai saboda ƙa'ida ta wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun la'alla zaka iya son wani abu ashe wani abin sharri ne a gare ka ko kuma ka ƙi wani abu ashe wani abin alheri ne a gare ka kuma kai da kanka wani abu zai faru na ƙi kana jin ka ƙi baka san abin sai an yi kwanaki ko shekaru sai ka ce kai ashe abin nan kaza ashe kaza ne to ubangiji subhanahu wataala ka bar mishi al'amarin shi nashi ne shi ya kadarta wa kowace rai irin nata kadara abinda Allah kadarta maka ka runguma da hannu biyu biyu ka tashi ka yi ƙoƙari wajen nema ka tashi ka yi ƙoƙari wajen neman aljanna gwargwadon da za ka iya ka tashi a harkan da ya shahi rayuwa ka nema gwargwadon da za ka iya sannan a ce wane ya kai matsayi kaza kai kuma ka riga shi fara nema haka Allah ya so haka Allah kadarta muku dan me zaka dami kanka ko kuma ka rika ai wannan yaro na ne fa to ya zaka yi wanda Allah daga shi ya zaka yi da shi babu inda zaka yi ya rika ni na sa shi harakan nan kai ka sa shi harakan ka yi shi sannin mutanen da suke harakai ka yi shi hanyoyin samun harakai ka yi shi wane ne sai ka gan shi ɓul a samanka ya mallaki wani abin da la'alla sai an nashi sai an raba shi gida goma zai zama to naka na- naka gaba daya mana ya mallaki abin da na- ya lillimka naka so goma ko sama da haka na to Allah subhanahu wataala ya ma kowa irin nashi kadara lokacin da aka aka mutum yake cikin cikin mahaifiyar shi za a rubuta kadarar shi za a rubuta arzikin shi duk abin da zaka samu duk wani abin da ka samu to yana cikin wannan abin da aka rubuta baya baya baya kuskure yana nan a rubuce duk abin da ka samu na arziki dama Allah ya rubuta za ka same shi kuma idan ba a rubuta za ka same shi ba za ka same shi ba kahi kowa bala'in nema wallahi ba za ka same shi ba kwanakin da Allah ya maka suna na rubuce duk wayewan gari mar- da marece ja ne ake idan waɗannan kwanaki suka ƙare duniya gaba ɗaya ba wanda isai ƙara maka minti ɗaya haka za a zo a rubuta aikinka aikin mutanen kirki ne ko kuma aikin mutanen banza za ka aikata idan na mutanen kirki ne a rubuta sa'idun mutum ne nagartacce wanda zai dace da gida na sa'ada idan kuma shaƙiyun ne ifritin mutum ne marar jin magana ne aikin banza zai aikata shi matan anan a rubuta a ce wanda shaƙiyi ne ɗan wuta ne duka iya na rubuta ko a rubuta na shi da haka nace akan aiki alheri manzo Allah ya ce fa i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu ku yi aiki kowa an sauƙaƙe mashi abin da aka halicce shi don shi kai ta sallah kai ta azumi kai ta ɗaga hannu kana tashi cikin dare kana roƙo Allah ya ubangiji ka tabbatar da ni akan addinin nan ka kashe ni ina musulmi al'amarin ba kayan wasa bane ba ba kayan barci bane ba amma zaka same mu da yawa mun yi mi mun shantake kai tunda kana ga cewa ne yanzu tunda duk sallah biyar da ni ake yi ko kuma kaza kaza kaza shikenan sai ka rika jin cewa ka amuntu Allah ce afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun sun amincewa kamun Allah subhanahu wataala ne ba wanda zai amincewa kamun Allah sai mutumin da yake asararre da haka mutum ya kokarta iyayen da zai iya ya ga cewa yana roƙon Allah subhanahu wataala akai ya tabbatar da shi akan addini babu kuma wani tabbatuwan da ya wuce mutum ya zamanto a kan addini wannan shi ne ƙarshen cin nasara a cikin rayuwa Allah mana dace abu na ishirin male cewa daraba lahum ajalan wa kowa an buga mashi nashi ajali kowa da ajalin shi yaushe za ka mutu wannan abu ne wanda yake musabbarun inda Allah iya na a rubuce kawai lokaci ake jira sai ka ga wani ya mutu babu sababin komi ko shakuwa bai ba maratana ya tari amma kuma shi kenan kawai ya mutu to haka za ka samu kowa akwai ajalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mashi saboda ita rayuwar gabaɗe ƙarewa za ta yi Allah ya yi bayanin kullum an alaiha fa'al duk wanda yake kanta zai ƙare komi zai ƙare duk wannan hayaniyar da ake da hargogowar da ake misali ka rika bari duba irin waɗannan wuraren namu wanda suke masakiniya ne ka duba waɗanda suke cin duniya da gaske kaga abubuwan kamar da wama za su yi wallah duka karewa za su yi komi tsayawa zai yi dogayen gine-ginen nan da aka yi da kwaltuna da aka yi da hanyoyin sama da hanyoyin ƙasa da hanyoyin cikin ruwa da wane ne komi zai kare kullum man alaiha fan ubangiji yake ce allazi khalaqal mauta wal hayata ya zama ana rayuwa ba to ko mutuwa za ta biyo baya mutuwa kuma gaskiya ce aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuka kasance mutuwa za ta zo ta cin muku koda kun kasance a cikin gidaje wanda suke ginannu an kawata su an yi wane ne ana kakkawon ba za a mutu ba wala ana cika haka ya ta zo wub sai ta warci wani ko kuma ta warci wata ko ba wanda ya sai mai dusu sai dai kawai a rika faman ya za a binne shi ko ya za a binne ta da aka mutuwa gaskiya ne yanwa Allah ke cewa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa humul khalidun ba mu fa ba sanyawa wani daga cikin ɗiyan adam ko wani halitta ya zamanto al-khulda dawama su da suke hawa masu kashe ka afa in mitta in kai ka mutu fahimul khalidun su za su dawama ne ba su dawama wasu ma yanda ka mutu su ma mutuwa za su sannan Allah ke ta kulle tawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un ku sani cewa zai amshi rayuwarku mala'ikan mutuwa shi zai zo ya tatse ya amshi ya doke wannan ran yana doke wannan ran sai zaman to gangan jikin gashi nan bai da wani amfanin komai sai dai a tattara a yi kabari da shi a kai abin da shi ana gama binne shi kuma yanzu a maido wannan ran yanzu kuma sakamako zai fara na ababen da aka aikata abin da ya aikata a cikin rayuwar shi miye daidai miye ba daidai ba za a tambaye shi ya kaza ya kaza ya kaza man rabbuka ma dinuka man nabiyuka sannan ubangiji yake cewa wali kulli ummatin ajal dukkan wata al'umma tana da irin nata ajalin da aka yanke mata wannan ajalin fa'iza ja a ajaluhum in ajalinsu ya zo fala ya sta na sa'atan wala ya staƙadimun idan ajalin mutum ya zo ba za a jinkirta mushi ba sa'atan wani ɗan lokaci sannan kuma wala ya staƙadimun ba za a gabatar mushi ba lokacin ka ɗan bayi ba ba za ka mutu ba duk abin da ake a duniyar na sai ka ƙare lokacin da Allah yanka maka kaf tukun za ka mutu shi ne ba wushe ke cewa ko ana dakawa a turmi mai rabon ganin baɗi wallahi sai ya ganta sai ya ganta ƙwarai da gaske da aka ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta wa kowa irin nashi ajali sannan kuma ajilla ne mabambanta juna kowa da nashi kowa da nashi ni da nakai da naka ke da naki sannan maliki cewa walam ya haf alaihi shay'un qabla an yakhluqahum wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum sanan shi ubangiji subhanahu wataala lam yakhaf alaihi shay'un qabla an yakhluqahum babu wani abinda yake tsorace ga Allah subhanahu wataala kafin ya halicci su waɗannan halittu sannan kuma wa alima ma hum amiluna ya san abinda kowa zai aikata qabla an yakhluqahum kahin ya halicci su halittun nan dukkan halittun da Allah subhanahu wata'ala ya halitta Allah ya halicci kowa ba tare da cewa ba a ga wasu an halicce su kuma an rasa yadda za a yi da su babu wannan sannan kuma Allah mai girma da buwaya ba ma wannan ba abinda ma za su aikata ya san me za su aikata tun kahin ya halicce su duk abin da ɗadam zai kai ya kawo a kai to a cikin ƙarƙashin sanin Allah subhanahu wa ta'ala ke wa annan Allah ƙad a haɗa da kulli shayin ilma haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ihaɗan komi ya yi zagaye komi da komi da sane shi ba wani abin da yake faruwa daidai da ƙiftawa ido face na cikin sanin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ma ba za a ce ba kenan yanzu ga wasu mutane sun gagari Allah a babu su duk kiraye-kirayen da ake da saba ma Allah da ake da irin arnacin da ake zubda a ban ƙasa ajali ne da lokaci Allah ya ma duniyar wannan lokacin sai ya kai ba Allah baya gaugo sai ya kama ku inna rabbaka labil mirsad Allah yana da madakata ko yana madakata yana jiran kowa babu yanda za a yi mutuwa za ka yi to me ne gaugon kama ka to haka za ka samu wasu suna aikata masha a kuma abubuwan rayuwarsu suna tafiya daidai Allah ce innama numli lahum liyazdadu ithma ku fasani cewa muna musu muna musu talala ne saboda su ƙara zunubi su ƙara zunubai su ƙara ayyukan ba daidai ba malike cewa wa amarahum bi ta'atihi Allah mai girma da buwaya yayi umarni ga su waɗannan bayin akan su mushi da'a wannan shine wajibi na farko da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wana hahum an ma'asiyatihi kuma ya hane su a kan saba mushi awwal wajibin fil hayat shine mutun yayi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa qul ati'u Allah war rasul ka fadi musu cewa ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon shi fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin idan kuka juya baya kuka kida'a ga Allah da manzon shi to ku sani cewa Allah baya son kafirai duk mutumin da yake kahuri ne ba ba shi ba Allah Allah ce wa ati'u Allah wa ati'u rasula la'allakum turhamun ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabbas za ku rabauta za a shikanku Allah ce ya yi lazina amanu wa ɗi'ullah wa ɗi'ur rasula wa ulil amri minkum ya kun da kai imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da jagororin da suke a gare ku amma kuma idan ka samu rikita rikita ya ina za kuma farudduhu ila Allah ku maida shi zuwa ga Allah da manzon shi to shine mala ne yake cewa amarahum bi ta'atihi Allah yayi umarni akan a mushi da'a a yi na yi bari na bari yanzu al'amarin rayuwar da ake ciki dokoki ne wani ya rubuta nashi min indi ya tehi huwa insan mithlak ɗan adam ne ya zo ya zauna ya ga doka kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza idan ka zo ka aikata abin da ya saba ma wannan dokar me zai biyo baya hukumci zai biyo baya ko ana kaffa kaffa kuma a daidai lokacin da ubangijin da ya halicce ka ya halicci duwar abin da kake takama da shi ya halicci in mi kake ji cewa ka kai shi ubangijin nan shi ne ya halicce ka kuma shi ne maka wannan ni'imar amma kuma ga dokokin shi nan kuma sai zama to kana sabawa kana ga dokar Allah don a taka ta ba wani abu ne ba to kaga wannan yana nuna akan raunin imani ya nuna akan raunin imani da raunin hatta hankalinka ya zamanto ba za ka ji tsoron ubangijin da shi ne ubangijin kowa ba kuma shi ne ubangijin komi komi nashi ne kayan shi ne shi ya ga dama ya yi shi a haka nan ya zamanto sai ya ginda ya doka sai a nuna cewa dokar da ba kawai bace ba wani ya daga cikin mafi mafi girman hatsari da matsala mutum Allah ya yi umarnin wani abu shi ya hutu ya zamanto kwantar abinda Allah ya haɗi kuma ba ma wannan ba har ya rika shelantawa cewa su kaza ne ko su goyon bayan kaza suke ba sa goyon bayan kaza a da hali wannan kazan nan kuma abinda Allah ne haɗi wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawlu fadammarnaha tadmira Allah ce idan muka nufaci hallakar da wasu al'umma amarna mutu rafiya sai mu sanya 'yan ajin tubarkalla a cikin ƙasar manya fafasa fiha sai su yi aikin fasikanci bi mana zama to duwata ba dakalar ba daidai ba da saba ma Allah subhanahu wataala su ne a gaba Allah ce fa haqqa alaiha alqawlu sai alqawlin Allah na azaba ya tabbata akan wannan al'umma karka ce sai an sabko muku wata azaba a ba kuna raye ba kuna rayen za ku rika jin wasu rukuki da umci na rayuwa ku rasa yadda za ku jira ku rasa yadda za ku jira yanzu hatta da irin irin irin irin irin misali bayani akan zaman lahiya aka ce za a bayani akan zaman lahiya ai akwai abubuwan da su ne muqaddimat akwai irin abubuwan da in ba a fasa su ba don ku tara malamai ku ce su yi addu'a ba addu'a ba inda za ta yi dole sai kun fasa ku abin da kuke na ba daidai ba ku nuna wala'inku ga Allah wallahi azim babu shugaban da al'umma shi za ta shiga wani matsala ya tashi cikin dare tsakanin shi da Allah matar shi ba ta sani ba ya yi alwallah ya koma gehe ya yi sujada ya ɗaga hannu ya yi kuka ya roƙi Allah kuma Allah ka saurara shi to amma kawai mutum sai ya yi abin da ya ga dama kuma sai ya nuna cewa abin da yake so yake so ya gani a cikin rayuwar shi yau ta yaya duk abin da kaga hoyana ta yi a daidai wa hukuncin Allah ne wa in mulki kake hatta da talakawan da kake gani ƙoƙuwar kansu a hannun wa yake a hannun Allah yake huwa akhizun bi nasiyatiha Allah shi ne yake rike da su wallahi idan ubangiji ya juya hankalinsu minti ɗaya ba za ka ƙara ba akan duk wani matsayin da kake takama da shi sannan bin Allah da bin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu abin da yake sa al'umma su zauna lafiya sama da wannan abu al'amn al-haqiqi nutsuwa na kirki yana sabkowa ne a cikin bin Allah da bin umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zaman ta kuka ce rayuwa za ku yi amma ku kwantar Allah ne haka nan ne duk wata dokar da Allah ya kuna ga kayan banza ne ku kuke da ilimi kuka yi karatu kuka yi wane ne ku rubuta dokokin da wai ku a kansu ne za ku rayu kai da baka sama mi za a yi an tashi karatun nan ba wanda ka sani baka sama mi za a yi gobe baka sani ba mutum nawa yana jin matsayi da takama da abubuwa na falala a yau gobe zamanto shara mata hishi mutum nawa yana shugabancin ƙasa wanda duk kowa da yake cikin ƙasar nan magana shi kawai ake jira an yi magana an ƙare amma daga kujeran mulkin sai a kai shi gidan kasu nawa akai mai ba da wanne ya juya da haka bakka da wani abin da za ka yi takama da shi ka ɗaga kara hancinka da akan shi sama da bin Allah subhanahu wata'ala saba ma Allah ƙasƙanci ne walaƙanci ne da tozartuwa da ƙasƙanta a cikin rayuwa to wannan bayanin da ake na cewa ai da'a ga Allah subhanahu wataala ana ta yi su annabawan Allah ko haka suka ta yi ana cewa mutane ku bari Allah ya hana suna dariya sai al'amarin ya zo kawai kwatsam fa haqqa alaiha alqawlu sai alqawlin Allah tabbata akai sai a dammara su da kar ku ga kun ɗauki mataki kaza duk wani matakin da zaka ɗauka matakin banza ne cikin kiftawan ido Allah zai lalata shi ka bi Allah kawai kai me ka sani fa abin da ka sani wallahu ya'lamu antum la ta'lamun kai jikinka baka sani ba jikinka baka sani ba a jikinka ma a baka gaba ɗaya kawai ya ishe ka karatun duniya haka bar duniya gano abin da yake tare da shi da haka mutum ya da'a ga Allah subhanahu wataala duk wanda ya da'a ga Allah fa huwa kafihi to Allah ya wadatar mushi ba ka Allah ke cewa Allah ya fatawakkalu ba ga Allah za ku dogara in kuntum mu'minin kun kasance masu imani yace wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isar mushi kai dana bakka ya isar maka kanka da kanka daga Allah za ka dogara shi kuma Allah sai isar maka akan komai baka san me yake gaban ka baka san me yake bayan ka baka san me zai sauko daga sama baka san ba kasa da kake tsaye miye a kasa kana iya wuftawa wani abu yana iya faɗo maka wani abu yana iya duro maka ga sunan abubuwan halaka da yawa walillahi junudu samawati wal ardi Allah iya da runduna cikin samai da kasai ko ina ga sunan kaca kaca da haka yin wa musulmi mu yi da'a ga Allah subhanahu wataala a cikin dukkan abin da Allah ya umarni sannan kuma wa nahahum an ma'asiyatihi Allah ya hane mu akan kar mu saba mishi ba abin da yake kawo bala'i a cikin al'umma sama da saban Allah subhanahu wataala idan aka ce misali ana cikin matsala to duwan aikin da aka san aikin sabo ne to ai kokari a dakatar da shi duk abin da aka san sabo sabo ne ga Allah subhanahu wataala ai kokari a dakatar da shi kuma duk mutumin da Allah ya bashi mulki ya bashi wannan ikon kawai takarda zai duka ko ya umarni a rubuta yake sinye kashe kawan gari kai abin da zaka iya ko da baka hana komi ba to zama to abubuwan da yanzu misali ka duba ga irin abubuwan da suke faruwa marakiz gungu-gungun jama'a na masu zaman kansu mata masu zaman kansu matasa mashaya kwaya ga sun abubuwa da yawa wanda ka sa'a Allah ne abinda za ka iya ka dakatar da shi ka sa ƙarhinka sosai ka dakatar da shi sai Allah mai girma da buwa sai ya jibinci lamarin ƙasarka sai Allah ya taimaka maka ya taimaka wa talakawanka amma zaman to za ka yi abin da ka ga dama to ina kuma kake tsammahanin shi kuma ubangijin da yana abin da ya ga dama ne a daidai lokacin da babu wanda ya isa ya hana shi abin da ya ga dama kuma in ya aikata abin da ya ga dama ba abin da zai biyo baya to wajibi ne mu yi da'a ga Allah sannan kuma mu hannu ga duk abin da yake saba ma Allah subhanahu wataala ne nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai mu tashi mas'ala ta 23 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله